الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da ake gabatarwa na ranar lahadi na littafi al'adabul mufrad littafi na waye mai littafin? waye mai littafin abi? abi abdullahi muhammadu binu ismail abi abdullahi muhammadu binu ismail wanda aka yi sani shiga amirul mumini na fil hadis imam buhari ko wanda ya mutu hijira tana da shekara 256 wanda babban littafin shi wanda aka yi sani shine ne sahihul buhari kuma imam buhari shine amirul mu'minin fil hadis wannan littafi na adabul mufrad wanda muke gabatarwa a nan masjidin sabilul huda gawan katare da magaram littafi ne wanda ke karantar da mu tabi'o'i wanda musulmi ya kamata ya yi koyi da su a wancan satin muna ina mun kare hadisi na 197 mun kare babe na gomiya tara da tara babun na faƙatin rajulu ala abdihi wa hadimihi sadakatun za a tashi yanzu babe na 100 babe na to kowa da gurin kowa gurin ko babe na 100 hadisi kuma na 200 ba biyu hadisi kene mu ce na 198 shi ne ce babun sai ce iza kariha an yi akulu ma abdi can ba da akan mai muke darsa duk mu'amala ce take gudana tsakankanin mai gida da barran shi ko kuma mai gida in canda ne da bayi tun da canda bayi ne yanzu kuma sai mu ce barra ko to kenan duk darasin da muka yi na bayan an bayani tun daga ina ga babe na nawa tun dai adabul hadim ne muke afu anil hadim tun usulul malika duk da muka wuce baya tun daga da muka kare wannan usulul malika tun da usulul malika da su'il malika tun daga wajen babe na 85 duk muna yi ne akan abin da ya shahi masu hidima ko kuma bayi in canda ne ko mu ce mai gida da kan barren shi da a wannan ne yadda za a zamana da kowa da yadda musulunci ya kira da kyakkyawan tabi'a sai ya zo babe na ɗari ya ce babun iza kariha idan mutum yaki an yi akula da ya ci abinci ma a abdihi tare da bawansa shi mi bayani a can ruwayoyi da suka wuce inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku ciyar da su daga abinda kuka ci kuma ku tufatar da su daga abinda kuka tufatar muka ce wannan ala sabilil istihbab ne la ala sabilil ijabi akan mustahabbanci ne ba akan wajibci ba shi akan wajibci duk wanda yake karkashin ka kaci da shi shine ake so amma dai a ce ka ciyar da shi irin abin da ka ci ko kuma ka tufatar da shi irin abin da ka tufatar wannan akan kyautatawa ne in kai ka samu lada amma dai wajibin ka kabar shi da yunwa kuma ka kabar shi ba kayan sawa to wannan sai ce iza kariha idan yake an yi akula da zai ci ma abdihi tare da bawan shi sai ce idan yana karanta kowa daga bangurin da yake karantawa kowa daga bin gurin ya shi ma na karanta a zuce shi sai ce قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن زيد قال أخبرنا أخبرنا kenan kuna bi daga yayi ku kwanta da shi mahala da bini قال أخبرنا مخلج بن زيد
a shi a gurin shi a gurin shi ne zaid زيد
shi ma zaid ne amma da wani gurin zaga yazida je ka to قال أخبرنا أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو zubair زبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا, إذا كفاه المشقة والحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه قال نعم فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده to wannan ruwaya da zama karanta ta 100 da nawa 188 ruwaya ce bai cinan ta hoto a cikin adabul furat ahmad ya hoto ta kuma yana daga cikin ruwayoyi daga cikin sahihai na adabul furat wanda nasiruddin albani ya sa su sai ya ce hadasina muhammadu bin sallamin kala ahbarna muhallad bin yazid kala ahbarna ibn shuraihin kala ahbarna abu zubair abu zubair ya ba da labari ya ce annahu sami'a rajulan shi wani abu zubair shi ne ce sami'a rajulan ya yi wani namiji yas'alu jabiran shi kuma namijin yana tambaye jabir jabir ɗaya ne daga cikin sabon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a karatunmu na moɗa mai tarihin shi shi ne jabir bin abdullahi al'ansari kenan shi abu zubairu ce ya ji wani namiji yana tambaye jabir bin abdullahi me yake tambaye shi an hadimin rajul kenan ya tambaye shi kenan tabi'i ne ya tambaye sahabi me ya tambaye shi ya ce an hadimin rajul akan mai hidima na mutum akan mai hidima na mutum kenan mai hidima naka nawa nata iza ka fahu idan ya ɗauke mai kenan mai hidima yana ɗauke ma mashakkatai idan ya ɗauke ma wahala walharra da zafi me yake nina iza ka fahu mashakka idan ya ɗauke ma wahala me ma hidima in zai dafa abinci ko mai tuhutu a gida in zai dafa abinci wake zuwa kasuwa so kayan wake zuwa ya burana ya sayo wake zuwa kanti ya je gurma wata so nama duk wane ne mai hidima kenan shi ne za ka fahimta mashaka idan ya ɗauke ma wahala mashaka a tsabu wahala kenan ai in ba da mai wani hidima ba wa zai bi shi ne bai kasuwa bai gurin yan tattasai gurin yan tumatir gurin yan nama gurin yan mere so sai ya take ko kenan kaga ta yi mai ta ɗauke ma an ɗauke ma wannan mashaka wa alko walhar da zafi a inda za a je a zo a so kayan nan ko kuma wajen dawa abincin ai wuta ce kullum ana gindin murhu ai da kwai mai da kwai zafi kenan ya ɗauke ma wahala ta tattaro material kayan abincin mashaka kenan kayan da za a dafa ma ai sai an sha wahala ko da ka ba da kudin sai an je can da can da can da can ake tattaro kayan adama ko to ya ɗauki ma wannan wahala walhar kuma dafa abu ai za a tsaya gindin wuta ya ɗauki ma wannan kila kai kana cikin ac ma kana kwance ko kana kasan kwadlatar kana kwance da aka ɗauki ma wannan kenan shine sai wani mutum ya tambayi sahabin manzon Allah Jabir bin Abdullah yace ina tambayar ka ga mai hidima na mutum idan ya ɗauke mai wahala da zafi kenan wahala na tattara kayan walhalu kuma na zahin da gaban sai ce amaran nabi sallallahu alaihi wasallam ya da'u amma dai annabi yayi umarni in an kare abincin a yi kira a bashi ko kamar ya bai ne su akan tambaya shi mutumin ya ce wa jabir yanzu boyin ga iya ɗauke ma wahala da zafin gwadala kenan annabi ya yi umarni in an kare abincin nan a yi kiran shi a bashi ko kara na sai jami'in ya ce eh haka ne to sai kuma ce faɗin kare a ahadukun an yadda amma abu idan kuma ɗayan ku yaki yadda amma abu ya ci abincin tare da shi falu ne mu uku la tafiye da to ya ba shi koda kaɗan ne abinci ya ba shi koda a hannun shi ukula koda a hannu ɗaya koda koda ɗaya ka ba shi a hannun shi kenan na abin da yake ne ma za yi safa zumin hazal ruwaya me muke ganewa wannan ruwaya abin da yake ganewa shi ka ci yadda mai ma hidima irin abin da ka ci wannan mustahabi ne shi wajibi wajibi kakkabar shi da yunwa to amma dai nan in ya sha wahala misali kamar yadda mata suke yanzu mai miki to zata sha wahala ta je kasuwa ta so kaza ta zo ta hige ta soya ta dawa ta ce biki ce biki zaki kai kawai sai a riya ɗaki a yi sama a baki kaga biki daidai ba kenan shi da aka ce ki ba ta walau ukula ko da ko da elfuffike ki ba ta hannu ko kuma yanzu ka tada yaro ya je nesa ya sha rana ya soma ɗan da sai ko soma tsire ka zo ka shiga ka cinye kai daya ba kai adalci ba sai ka ba shi walau ukula fiye ne kenan ko da tsoka ɗaya ta ɗan da sai ka ba shi ukula fiye ne a nabe ta ake kenan kai sha wahala ko da biyan shi kai ka ba shi ya tashi daga nan duk inda guri daɗi yake tsire da kyale samu ma sai ya yi tafiya nesa ko su ma ka za a gashi ya yi tafiya nesa kenan yana haɗa mai wuya da yanzu a shi ne a hausar gargajiya muke cewa haƙƙi ido ko to shi da yake ne ko da haƙƙi ido ka ba mutum kenan ko da abincin kaɗan ne mai daɗi sai ka ba mutum haƙƙi ido ko kula fiye ne sai ka ɗan turo a kazai ko a tsinkan naman ko a burushen take ko mene ko a fala da kirki sai ka tsakuro ko da a hannun shi wani mai hidima ka bashi ka ce sa albarka ko kuma da kike cewa ga haƙƙin ido ai mu a cewa muke ga haƙƙin ido to kaga haƙƙin ido nan ake bada shaya da tsira da uskusili yanan wannan dai abin da yake faranta mana menene wannan ruwaya me take faranta mana me yake kantar da wannan ruwaya tilla tana kantar da duk lokacin da mai ma hidima ya ma hidima ko da biyan shi ke shi sha wahala ya je kasuwa ya ina ne tattara kayan abincin kuma ya zo gaban rana ya sha wahala ya ma wannan zuwa kenan ko da abin kaɗan ne ka ba shi ko da kaɗan ne a hannun shi kenan shi ne tun da allah ne da karanta shi ya zamanto shi ne mai shi ne boyin kai mai gida da allah ya so sai zamanto kai ne shi kuma da kai ne za a aika shi yana daki kenan shi ne fasara hadisi ya ce annahu sami'a jabira yaji abu zubair yaji annahu sami'a rajula yaji yas'alu jabira yana tambaye sai tambaye jabir yace an hadimin ina mai boyin mutum idan ya doke mai wahala da zafi muka ce wahala shine yaji ya so kaza so kaza fitar kaya abinci ko wal harri da zahim gwadala amma annabi annabi ya umurci zuwa nan boyin ya sha wannan wahala an kare abinci a yi kiran shi sai kala da abu shafi ce eh haka ne in ma ya ki iza gare a duk umma ɗayan ku ya kiya a ne da amma abu ya zama ci tare da shi wani da imu uku da fiye da ya ba shi ko da kuyar ɗaya uku la ko da loma ɗaya a hannun shi ko da yaro ne ai ko da ɗan makwabta da ka aika ka ba shi hana suma nama ya je bai suma ɗan da sai yana haɗa biyu daga can kenan sai ka samu ɗan tsoka ɗaya ka ba shi a hannun shi ne haƙƙin kafin da mun gane waye ba wani baki mai wahala ko sai babe na ɗari da ɗaya ya ce babun babe yuɗi imul abdu min ma ya akul ka ciyar da bawanka daga abin da kake ci tarjamar yuɗi imu ya ciyar da bawan shi daga abin da yake ci ko ka ciyar da mai ma hidima daga muka ce wannan ka ciyar da shi daga abin da kake ci wannan ba wajibi ne ko kyautatawa ne in kai ila wata ran kuma ai da mai hidimai da mai gidan abinci su ma bai zo daidai ba ila shi mai gidan ga diabetes ga kaza ga kaza bai cin daɗi bakin shi kawai me eh bakin shi zogale da wani abu an kaya da wani abu ko to kenan kace wannan kenan kamin ila kai wata ran mai koyi zai hibe gidan ma cin abinci sai dan baka rayi an hana kace wasu abubuwa kenan alatar nan ka ciyar da shi daga abin da kake ci ba ala ijaba ne ba akan wajibi ne ba mun gane alal istihbab ne kawai dai abin da ake so ka bar shi da da yunwa yana baka je baka ce in ka ci kaza duk gidan da masu mai hidima kuwa sai ya ci kaza mun gane yana ba an ce ba wannan ko da dai ko da wake da shinkawa na aka dawa aka ba kowa ci aini ya ci abinci an wuce shi dai abin da ake so ka kabar mutum da da yunwa amma dai in kai kokari ka ciyar da shi da abin da to wannan kai akan istihbabi ka samu babban lada sai ya ce
قال حدثنا عبد الله بن بن مسلمة بن مسلمة قال حدثنا مروان بن بن معاوية عن الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما من, لب من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله
to ita ma wannan ruwaya ta nawa hadisi yana 200 ba daya menene tarjamai yudimul abdu mimma yaqul yudimul abdu mimma yaqul ya ciyar da bawa shi daga abinda muka ce ala tarikil ala is laysa ala ijab ala al-istihbab ne ko to sai wannan ruwa ta ce حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مروان بن معاوية عن فضل بن مبشر قال سمعت جابرا بن عبد الله kaga ce ce ma Jabir nan kuma ya kaso na shi bin Abdullah al-Ansari na ya ce ma na ji Jabir dan Abdullah yana cewa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam Jabir sahabban manzo Allah ya ce kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusi yana yin wasiya bi mamlikina da barrai waɗanda suke kalkashi kalkashinmu barran waɗanda suke kalkashinku annabi sallallahu alaihi wasallam yana wasiya khaira a zauna da su da alkhairi a kyautata musu wa yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa adimuhum ku ciyar da su min mata kuluna daga abinda kuke ci wa albisuhum ku tufatar da su min labusukum daga abinda kuke sa kenan muka ce wannan mai ma hidima ko bawon ku wanda yake karkashin ka ka ciyar da shi daga abin da kake ci irin wanda kake ci ko wanda ake ci a gidanka kenan wannan ba wajibi ne ba in kayi ne ka kyautata abin da ake so dai kakka bar shi mutum yana gidanka yaron ka koyi kakka bar shi da yunwa amma dai ba ce ba in ka ci egal irin na kai da kaci sai ya ci tunda ai wani bai ya ba kenan wajibi ka ciyar da shi kyautatawa ka ciyar da shi irin wanda ka ci inda kuma ina da zaka samu zunubi in ka bar shi da yunwa amma da in ka ciyar da shi abinci kuma ko da ba irin wanda ka ci ne ba ka sarke haƙi in kuma ka ciyar da shi irin wanda ke ci in ka da wadata ka samu lada amma dai in baka yi ba wannan ko baka samu ba laifi ina an tariqil istihbab ne haka ma wajen tufatarwa ba ka ci ba kasa shadda ta shiga hamsin shi ma kasa galila mai tsada siyasa kasa yadi mai tsada siyasa amma da yin ka zo ka iya kai mai kudi ne sosai kasa l hamsin ka sa boyin ka l hamsin ko shofar in ka mai tuka ma mota kasa l hamsin roban ka sa mai l hamsin yi kasa galila a kishi za ka yi kasa galila shi ma sa galila wata har arasa waye mai gida to in kai wannan kuma kayi kamar yadda ta a bazariya ko in kai wannan kayi abin da zaka samu lada sosai ala da rikil istihbab amma dai ba wajibi ne amma da zaka samu lada amma dai ka bar shi da riga ci cire wannan zunubi zaka samu yace wala tu'azzibu khalqallah ka ku rika azutar da halitta Allah ita halitta Allah ai wacce satin mai bayani hatta dabba ba a so ka azabtar da ita ba mutum ba ka dauko mutum ka kai shi gida yana ma hidima ka yi tagalla zama yana jin kamshin abinci yana zaba ko ya taba abincin ka hana shi duk wani ba wannan hatta dabba wannan dabba ne wanda wanda ake yanka ko dabba wanda wanda ake shewa irin sukari ko su ba su ka azabta su ko su ba azabta su ai mun kama ce satin ma na wadda ta shiga wuta saboda musa mace ce tarihi musa a daki mage wannan tarihi mage a daki ta hana ta ci ta hana ta sha an magen nan ta mutu Allah sai ya ta jahannama saboda wannan azaba da ta yi kuma ga mace saboda kare a duk cikin halittu ai kare shine walakantacce wanda ka gaishe ya wuce yara ne zai shi amma dai mace ta zo ta wuce kuma mace ga ta karuwa ta bani isra'ila ta wuce ishirwa ta koro ta ta sha ruwa da hukunta ta zara ta kalmar da ta sha ruwa da ta sha ruwa da ta wuce ta kare gindiri yana yana haka lallashi ko ta ce abin da ya koro ne shi ya koro shi ta mai da hukun nata ta roƙo ruwan ta ba kare aka wa annan musa wahayi wanda ya aljanna ce don mi kaga halitta saboda ra da wanda ce wafi kulli a duk kamadin ratsabin sadaka duk akan abu mai ha'anta yana buga mai rai in kai abu kana samun lada sawa'un mutum ne dabba ne mine ne kana da lada da wanda ya ce ba nan wala tu azibu halkalla kadda ku cuci mai halitta allah sai babe na gaba babe na 202 hal shin ya jilisu ya zamna hadimu mai mai hidima ma a huta da shi iza a kala in zai ci abinci can mai bayanin in ka ci tare da shi a kan mustahabbanci ne ka samu lada abinda abinda ake so kawai da ka ciyar da shi sai ya ce قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلس فإن لم يقبل فل فل يناوله منه حدثنا ندري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد an abihi an abi huraira abdurrahman bin sahar ad-dawsi sahabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kana ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah yace idza jaa ahadukum hadum bi ta'ami idan dayan ku mai mai hidimar shi yazo mai da abincin shi fal yujlisuhu ya zamnar da shi kenan ya zamnar da shi yayi su ci tare ko kuma ya bashi fa in lam yaqbal in shi mutumin ya kiya shi mai hidima yace a bara zauna banci da mai gida wal yunawuru minhu to ka doka ka bashi daga wannan abincin kenan nan ka ci kana aiki mutum ya so mana abinci mai tsada na kirki in haƙƙin shi na bashi na huta daga wannan haƙƙin kamar yanzu ina iya kira dan kabu kabu ko a daidaita sai in bashi shi ka so mini kaza ya je so mun wannan aina wata daga haƙƙi ko to wanda wanda yake ne wanda muke tare na gida masu mu hidima na gida ko baki shi yake zina kamar duroban ka wanda a gidan yake sai a tura shi a mota gida ya zai so kashi kuma ku yi da kuce da kai da ɗaya ka kuce ya duka shi ne ba daidai ba shi da aka ce kun ma ku ce da shi ba ko da lukuma ku ba shi a hannun shi ci da shi ƙin wannan kyautatawa ne ƙarin samun lada ne ba zunubi ba za a baka in baka ci ba da shi amma dai in ka ci da shi kuma za ka samu lada amma dai abinda ake so kuma ka ba shi haƙƙi ida kamar yadda muke cewa da hausa ka yi yaro ya soma ka yi ko na abubuwa ko goyi ne na gidanka ko mai shara ne a gidanka kenan ko da haƙƙin ido ka ja tsoka guda a ɗan da tsanan ka dungura mai hannun wuta haka ake so a musulunci an gane sai na Ɗari da ɗaya masu bugu irin wannan na ɗari da ɗaya babu shi bai kashi ba masu bugu irin na waje na hadisi na ɗari da ɗaya bai kashi ba Ɗari da biyu ko yanzu na ɗari da yanzu na ɗari biyu ne muka yi to masu bugu irin wannan bai kawo shi bai naga bai ka bayan kuwa babu ɗari biyu da ɗaya to karanta shi kenan wasu su gano محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري عن ابن أبي مليكة قال قال أبو محظورة كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفن بجفنة يحملها نفر في في عبا عباعة فوضعوها بين يدي عمر فدعا عمر ناسا مساكين أو وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه ثم قال عند ذلك فعل الله بيوم بقوم أو قال لها الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم فقال صفوان أما والله ما نرغب عنهم ولكن نستأثر عليهم لا نجد والله من الطعام طيب ما نأكل ونطعمه
to muka ce masu bugo irin wannan za su ga hede ka na ɗari da da ya kare na ɗari sai tsallake da ɗari da ɗaya bai kashi ba Eh, kenan a ƙasa masu da a ƙasar sa ɗari da biyu sa sa'ayin a ƙasa kenan wasu basu da shi sai su kalli wajen wanda suka ishe ta hadasa na bishiru bin muhammadin ƙala bishir dan muhammad ya ba mu labari ya ce a habar na abdullahi abdullahi ba mu labari kale ce a habar na abu yunusa albasari shi kuma abu yunus albasari ya ba mu labari an an ibn abi mulaikata daga ibn abi mulaikata kale ce kala abu mahzura abu mahzura ya ce kala abu abu mahzura ya ce wa abu mahzura manu abu mahzura ladani ne daga cikin ladana annabi ai cikin ladana annabi da kwai bilal ko bilal muka yi sani baitin bilal kuma da abdullahi bin ummul maktum to shi ma wannan abi mahzura ladani ne na annabi kuma baitin wannan yana daya daga cikin ladancin shi ladancin ma sai da ɗan gidansa suka rike ladancin har zamanin daular bayan kulfa'u rashidin umawiya har zuwa usmaniya duk ba musu ne suke kiran sallah sai bayan ali sa'ud sun haune a tarihi aka ce ladan ce wata daga hannunsu kamar shi wani abu mahazura da ya mutu ma ladan ce yana gidansu kamar yanzu a ce kana ladan a gari in ka mutu ba kuma masallacin gari dai ɗanka ne irin wannan aka yi kenan abu mahazura bayan ya mutu ma duk ladancin a gidan shi sai zaman daular usmaniya bayan daular usmaniya ta kare da a tarihi aka ce sai ladan ce wata da gidansu to shi wannan ladari na annabi wanda ake cewa abu mahazura shi ne ya ce kuntu jalisan na kasance ina zamne inda umaru radiyallahu anhu gurin umar dan hadda yarda Allah ta fata a gare shi kenan abin an yi shi a zamanin umaru dan haddabi yana shine khalifa na musulmi umar bin hadda kuma shine khalifa na nawa na biyu bayan khalifa na farko abubakar siddiq bayan abubakar siddiq ya kare kenan umar bin haddad ya hau kenan shi abu mazura ce na kasance ina zaune gurma umar radiyallahu anhu idh a safwan bin umayya sai safwan dan umayya yazo bi jafanatin in aka ce jafana yana nihi kamar da katan daro katuwar tukunya cike da abinci shine ne ce ya hamilu ha na faru jama'a suke doke da ita a jafana kamar wuda'un kabir katar kato tukunya wadda tuwon na cikin ta wajen mutum hamsin sun ciko mutum arba'in shi ne jafana ko katon daro wanda tuwon da yake cikin shi wajen mutum arba'in sun ci wa ya zo da wannan dara ko wannan tukunya safawan ɗin juwa ɗin ji in ji abu mahazura wani ne safawan kuma ita ja a safawan bin umayya manuwa safawan bin umayya safawan bin umayya bi dare shi ko safawan bin umayya mutum tare shi safawan bin umayya ɗaya ne daga cikin sabon manzan allah sallallahu alaihi wasallama baban shi ne ayi a gazawatul badar a cikin manya-manyan kafirai wanda aka shi na gazawatul badar ba da kuma umayya bin half umayya umayya mai gidan bilal umayya bin hal to baban shi shi ne umayya bin hal manya-manyan kafirai ne wanda baban na shi manya-manyan kafirai ne wanda aka shi a gaza watal a yakin badar a gaza watal badar a gaza watal badar yana ciki aida su da sabu jahar da suwa ita ana aka shi su to shi baban na safawan to shi safawan dinnan mutum ne mai kanya musulun mutum ne mai kiyayya kiyayya ta kai lamba ta ƙarshe ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin wanda suke da kiyayya ce ta ƙarshe da annabi kawai ba ni ba kai kawai duk shi inda za a gama da annabi ko a kashe annabi shi safawan a ne yake har wata rana da kwai inda suka zauna da shi da abokin shi a makka abokin shi mai sunan umairu bin wahabi har ya ba umairu din kudi bayan yakin badar bayan yakin badar ne suka yi shawara da shi da abokin shi umairu bin wahabin ya ba umairu bin wahabin kudi kuma ya ce bai zai kula da gidan shi zai yi kaza zai yi kaza ya ce tashi ya je madina ya sanda annabi ya kashe shi koda da guba ne koda fa zai sa annabi shi wane shi wanda safawa tun da safawa ne ai a yakin badar a kashewa baban shi shi umar bin wahabin da ya je sai allah ya karanta umar bin wahabin kuma sai musulun da bai dawo ba sai ce ya ci amana shi kenan shi wanda safawa a takaicen daga cewa har aka yi fatahul makka aka zo aka bude garin makka aka sa makka musulunci bai musulunta ba yana kiyayya kiyayya ta kai kawo da annabi da aka yi gaza wata da aka yi fatawar makka aka an ci garin makka yanzu ko garin makka duka sun zama to musulmi umar sai tsiri ya wani ya bar garin sai ta tahiya ma zai yi ya kashe kanshi kamar da muke cewa da kunye da kunye ya fita da kunye duniya da kuyaye duniya gwanda ta lahira ba muna wadanda nan kuta tsara wani ba game da shi ta iya zai kawai hau wani rami ya kwado ko kuma shiga wani kogi kogi ruwa ya kashe kanshi yawo ta ya bar makka kwata-kwata shi wai kumye biya ido wadda wadda annabi ko da sabai tun da an zo an kwace garin maka yadda yake adawa da annabi kawai ta iya zai kashe kanshi wata da gani sai shi a ɗaya daga cikin mutanen abokan nashi wannan umar ɗin sai zo gura annabi sallallahu alaihi wasallama yace suna neman wa umar a gyara mai ya komo gari ya zama tun da an ci gari ga yaki kana zawa a nemi alamun ce ma ka zo ka zamna a garin kenan shi wani abu kenan sai zo ce yana nema ma umar ya zo ya zamna a gari amma da muna mun faɗa ba matar shi amma dai ta musulunta a wannan sai aka raba su da matar shi sai annabi ya ce iya lamunta wa safawan a ji a ce mai ya zo ya komo garin maka shi kuma ya wata ya bar gari zai je kashi kanshi aka je aka iske shi aka ce mai annabi sallallahu alaihi wasallama da shi wahabi ne ya iske shi ya san da shi wahabi din dan sun yi wata magana can baya aina sun yi sun yi magana na kashi annabi da ya je bai kuma ba sallallahu alaihi wasallam da ya gai sai ce ka zo kuma baccin can ka saba ma alkawari kuma yanzu ka zo har da kashe ni sai ce a'a ba wannan na zuba na zuma daga waje wanda kowa ta bi in kware na zuma da gura na sallallahu alaihi wasallama ya ce ya lamunce ma ka zo garin makka ka zauna ko da baka musulunta ba ka zo ka zauna sai ce a'a bai yarda ba da wuya annabi zai faɗi wannan tunda ya san kiyayyen da suke da shi yake irin nashi da shi kuma annabi ne na innaka la ala kulkil azim ne shi annabi yace bai yarda ba sai an koma an ka an zo mai da shaida ta annabinci kamar tura gurin mutum ce kai wani bai tuba ba shi kan kamo shaida wadda kan shi mutumin ya tuba sai wa kuma umairu kurga bai na hai umairu ya koma gurin annabi ce na ji na ce mai ya zo gari ya ce ba zai zo ba sai na zo da shaida kai ka turo ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba shi rawani shi yace je kamar da rawani na wannan kuma shine shaida ya shigo da shi ni na ce zo sai aka shi da rawani aka ba shi rawanin annabi ya rigi ya zo garin madina ya zo garin makka ya zo zamna a garin makka duk da wani bai musulunta ba ya zo garin makka ya zamna yana yana mashirikin shi yana zagayawa cikin musulmi ya zamna bai musulunta ba da wani saboda adawa ta ƙarshe ana wannan bayan fatawar makka wani yaƙi yaƙi bayan alfatawar makka an yi wani yaƙi wani yaƙi aka yi bayan an buɗe makka wani yaƙi aka yi mai mai a amin shan gaza wata a azab ina azab kai ba azab tun warko handak tun warko yaƙin da aka yi bayan fatawar makka wanda da ke kuwa yara nuna da yakin duba da kone abubuwan nuna ilma da ke kiranta yara da sira da kone labarin daga wani gaza aka yi bayan gaza bayan fatawar makka wani yaƙi aka yi wani? a'a wanda yakin da aka yi shi bayan fatawar makka wadda yan kwanikai gaza watar hunayi gaza watar hunayi to ba fatawar makka annabi sallallahu alaihi wasallama zai wuta gazawatul hunain to da zai wuta gazawatul hunain shi wanda suka wanda mun ci aitan harko dan wane ne dan umay bin harb ne ko kenan dan babban gida ne dan masu kudi ne dan kaza kaza ne gidansa da koyi sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kire shi yace ya ara musu ya ara musulmi kayan yaki kamar takwabbai da wani abubuwa material na yaki annabi ce safawar ara mu kayan yaki zama shi yaki sai safawar ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar aro ne don yarda ta ko kuma da ƙarfi ne in bada don adawa ce wai aro ne zan bada ko kuma tilasta min ne kai kawai in bada sai da bai ce a'a don yarda ka ne in ka ga dama ka ara mun kayan yaƙi kuma insha Allah mun ji zo mai doma kayan ka yanda suke sai je gidansu ya fito kayan yaƙi wajen takobi ga tsira aka ce takobi sun kai ɗari da wani kuma kariya da wani mai ji kayan yaki da ya ba su takobi ma kada ta kai ɗari sai ba annabi ya ce ga aran nan aka sami shaida ga anas safawan ya ba musulmi da su ta gazo ta kune to da za a je yakin in karanta karanto sira gazo ta kune ga musulmi sun huta da kai kuma ayin mushrikai yan makka wanda suka bai annabi hunain din wanda su su musulunta ba suna makka sai suka bi annabin hunain tsogumi su ga me yake ya ake ya annabi yake tin yakin nan kenan safon hado sai ma da ga ɗan tsogumi na mashirkai su je sai ya ce a jefu ne da shi ba yakin boye gami ake yi shi ɗan ba ruwa na kenan yana kuɗe aka ce yakin wannan da shi na kune da aka ce yakin hunayen da shi a ƙari yaki a yakin hunayen wa ya ci yakin a wa suka samu rijaye aka yakin hunayen da farko bugun farko musulmi aka fara kora sai a bugo na biyu tukwana nasara ta kuma gonar musulmi kenan sai yaƙi ya ba da mamaki dai duk ya kuka annabi sallallahu alaihi wasallam yi kamar a cikin yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam muna ɗaukar darasi da dama kamar ko mu tarihin da muke in ka doki yaƙin badar suwa suka samu nasara yaƙin badar suwa suka samu nasara musulmi akan su kaɗa ne su ɗari uku da wani abu suka zo suka rijaye mutum dubu imaninsu ya ba su nasara da aka zo yakin uhudu sai aka ba a sai aka ba musulmi kashi sai aka rijaye musulmi me yasa aka rijaye musulmi a yakin uhudu saboda sun saba magana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ayi ce musu tsaya a abu sadusi ko da suka ga sun kora sai suka yi sai suka sako dalilin saba magana annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka yi sai nasarar ta koma gurin dama nasara ta Allah ce kuma yana ba kowa kuma duka bayan shi to ita ga zautar ku ne duka yan ku ne su dubu hudu ne dubu nawa hudu su kafirai da za su ke su ko musulmi wani kaule ce dubu sha biyu wani kaule ce har dubu ishirin kenan musulmi su yi sun lullumka su a can ka ɗauko a badar mutum nawa ne kwantanawa ɗari uku ne kwantarmil kuma ya zo ya rijayi mil iko to yanzu kuma an zo katimil kwantar duzumil ko katimil kwantar benmil kenan kaga ya zai ai a hannun a hannun zama kama su damu muna ɗari uku muka zo muka ba dubu kashi yanzu ko muna dubu ya yi goma zama shi kwantar dubu hudu kenan duk mutum daya duk musulmi musulmi wajen uku ko hudu su kama ɗaya ko can ko musulmi ɗaya ne zai hau mutum uku to a hanya sai musulmi sai suka yi alfahari suke ga amanan daga mun shi mamu da a ɗari a ɗari uku ma muna kamo dubu sai allah sai jarabce su dalilin wannan alfahari da suka yi shi ne sai nasarar da farko sai Allah ya bawa kafirai shi ne can aikin ƙurani ya koma cewa da kan nasarar kuma lahu bi badarin wa an tun azilla Allah ya ba ku nasara a yakin badar ku kuna kaskantattu ku 313 kuka zo kuka kori mutum dubu sai ce wa yawon hunaini ranar hunai is a ajabtukum kasaratukum sai yawan ku yasa ku kai alfahari ko bai muku amfanin komi ba sai kuka wani sai kasa ta yi kumci a gare ku sai daga ba kuma Allah sai ya ba su nasara kama abin da sai kasance leso ne a kansu amma ne daga ba sai Allah ya ba su nasara ga wani kauri ta aka yi duka sai da aka kore su ya tsaya a gurin sai gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutum goma sha biyu samu ba duk yawan nasu da suka ga kibiyoyi sai suka tsere kawai Allah sai bai da nasara wata amma dai a ƙarshe abu ne din wa samu nasara musulmi suka samu nasara to mu komo bulaguro ne muka yi muna cewa muna da tawa safawar bin umar da za a ce yakin hunayen an tambaye shi bi ya bada kuma ya ce je ya sa ido da tsogu mai ya yake to da aka je kenan a ƙarshe ne sai ga suwa suka samu nasara sai ga musulmi suka samu nasara kuma aka samu ganimomi sosai ganiman yaƙi an kwacewa wacce yan hunayen raƙon ma awaki kayan yaƙi da an kwaci shi yana kallo sai da shi da abu su bayan sai cewa to wannan kayan ya za a yi da su a ransu kamar to ga wannan muhammad doke sai sallallahu alaihi wasallama da kai gidan shi koko ya zai to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaishe sai ya kwashi far da kirki wajen kamar raƙuma da me aka ce wannan sakawa na kai awaki wannan sakawa na kai tunda ai har ya ba da gudunmu a yaya ya ga bai musulunta ba annabi ya ya ba shi ganima ya ba shi raƙuma da dama ya ba shi awaki da dama kuma kayan shi da ya ba da aruwan da tafabai an mai da mai kayan shi to dalilin wannan da ya koma gida sai a wannan lokaci ya musulta amma da duk wannan abin da aka yi yana adawa sai a wannan lokaci ya musulta da ya musulunta kuma ya kyautata musuluncin shi ya kasance duk sauran yakuka da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama shine gaba ya kasance ya rayu har zuwa khalifa na muawiya bin abi sufyan hijira tana da shekara 42 ya rasu to shi safwan al'ada shi ce ko a jahiliya yakan dafa abinci da yawa ya kawo jama'a su kenan sai ya rike wannan al'ada har zamanin ya musulunta ya ci gaba da ita kuma shi dan babban gida ne wacce dama an kashe baban shi ina ya sunan baban shi umayya bin hal ai farkon da aka kashe a yakin badar su umayya bin hal ne su abu jahal da sauransu to kenan shine wannan sabuwa ne wanda yace kuma hadisi sai ce shi abu mahazura abu mahazura masu kwaya ko ladana annabi ya ce kuntu jalisan na kasance ina zamne inda umar radiyallahu anhu a gurin halifa umar da Allah tabbata a gare shi idza a safawan sai idza a safawan bin umayya sai safawan bin umayya bi jafanatin da jafarat tukunya katuwa wanda zai dauki abincin mutum 40 ko 50 ko dawo katu wanda zai dauki abincin diya ya hamilu ha na faru wata jama'a suna ɗauke da ita fi a ba a tilkenin da wahala masu ga rubuta ganin kamar tukunya cika ta kamar zai shi jama'a na rajin da kuku abin da ya saba ƙato tukunya wadda ta ɗauki abinci wajen mutum 40-50 ta sa ai sai jama'a su rubuta ko to shi ne abu masu da ce muna zaune gurin umar sai ga tafawan ya zo da wannan abincin fawata a habai ne dai umar sai ya ajiye abincin nan gaban umar bin haddab fada a umar nasan kama abincin sadaka ya kira sai umar ya kira mutane fada a umar nasan sai umar ya kira mutane masakin miskinai wa arka da kuma bayi min al'arka ina sura daga bayin mutane haula wanda suke gewaye da shi kenan umar da aka wannan abincin da suka wani ka sai kirawo masakinai da bayi waɗanda suke gewaye da umar kenan wanda suke kusa da shi fa aka ruma abu sai suka zamna suka ci wannan abincin da suka wani ka tare da wa da umar kenan umar ya gudu girman kai abincin ya zamna da miskinan da bayi suka ci tare da aka kare sun makala inda zalika sai umar ya ce a wannan gurin kama an ci abincin gana an kare fa kala sai umar ya ce a wannan gurin fa alallahu bi qaumin au kala lahallahu qauman fa'ala aikatawa a Allah ya aikata da mutanen nan ko kuma ya ce laha in aka ce laha da larabci kamar la'anar laha Allah wadan mutane ko kabbahan lawo Allah wadan mutane shi ne laha lawo kawman kenan sai umar bayan kare ci abinci ne sai ce laha lawo kawman Allah wadan waɗansu mutane ko kuma Allah tsinewa wa'ansu mutane laha kabbaha au la'ana Allah wadan ko Allah tsinewa wa'ansu mutane yargabuna an arqaihim suna kin da bayinsu an yi akulu ma a wasu ta abinci tare su kenan suna girman kai akan bayinsu da su ci abinci tare da su yargabu na karmatin ragaba me da fasarata ragaba asalin kalmar mace ce ragaba so ne ko to kenan kaga din ragaba in ta zo da ana a gaban ta ya koma ki asalin kalmar ragaba so kwadai amma da in an ta zo a gaban ta koma ya koma ne wa man yargaba an illa masa fa nafsa yana shi ma sai ce mi ko laha Allahu qawman Allah laha Allahu qawman Allah Allah wada ma'asu mutane ko ya riga kuna an arqa'ihim an ya'kulu ma'am suna ki daga bayansu su ci abinci tare da su baka ce ba suna kwadan kenan saboda an a gaban kenan ba an kare cin abincin ne da sakawa da ka sai umar ya wannan magana fa kala sakawa to shi sakawa kuma ya saba da mai na kasuwa sadaka kullu ana cikin ajahiliya ma sai sakawa ne yace amma wallahi ce ina rantsuwa da Allah ma na gabu alhu baki ne ba muke ba da buci da su ma na gabu alhu baki ne ba muke buci da su walakin na amma dai nasta'asiru alaihim muna zabo wani abinci ne a kansu wala najidu lillahi min at'am tayyib ma na kullu ko ba mu samu ba daga gurin abinda zai ishe mu hammuci mu ciyar da su mun gane kasar abincin gana an kawo an ka abinci an ci da aka ce abinci umar ya ci a ana bi na umar ya ci ya ci da su ko da ya ci da su sai ce Allah Allah wajen mutane waɗanda ba su zama su ci abinci da bayan su kenan safawan shi ce mai a'a bakin ci ne ba muke da su mu dai muna zaɓar wani abinci ne mai daɗi wanda kuma kuɗinmu biya iya ba mu wadata su kuwa a ci kenan da kake gano ana ai can ba muka ce da kai da mai mahidima da bayan ka ku ci abin da ka ci kenan wai ba dole ba ai kai baka iya so kaza da kowa zai ci a gida waɗanda sai zaka iya a kowa cikin wannan kenan abin da zai ke ne na umar akan girman kai ba irin tuwon ba su ci akan girman kai ka kai kanka nesa ne ba a so don girman kai ka kai ka wuce wani ka zamna kusa ta ne ci amma dai ku ci abinci iri ɗaya wannan akan mustahabbanci ne in ba ku ci iri ɗaya ba ba ka yi laifi ba saboda ai ba ka da halin da in gidanka aka ci kaza duk wanda suke mai duwaye kuwa shi duk gidanka kowa ka sai ga lalata da ka musa kasa drowar kai ka sayar ai baka da hannuwa yanzu abin da ake so na wajibi ne kamar da muka fita ne ka yi mai ka kyautata musu da adalci amma duk ba iya zama tuba exact irin abin da shi zaka ci kenan shi ne su kowane ki bari ala kamar abin da ya su kowane ce ya yi karhin mu kuma iya ba wadatar da kowa mai daɗi don wannan muke yi ba don girman kai ba kenan wanda ya don girman kai ce ni na kai da wani ko shofar ko mai min hidima ko wani yaro na in kai kai na nesa bana isa kwano ɗaya ba mace ina tsantsane shi to wannan shi ne girman kai da kwa azaba Allah mun gane to wannan ruwa ta yi karantar da mu me yake karantar da mu ba girman kai eh ba Umar a matsayin shi na shugaba da aka abinci ya san da kai ya zama da shi da bayi bai ga ikon shi ba shine president gaba daya ya zama da shi a service kenan da a ci abinci da kai da kai chef da service ka ci abinci da kai da har labor a zama a ci taron ana wata walima haka ake so to kuma ma kawo sadakai abinci safawa da al'adar shi ce tijahiyya sai dawa abinci ana zaman lafiya sai dawa abinci samu a kirki ana so kana da wadata ko kana da hali a haka nan ka dawa abinci da ka sadaka ai da kuma hadisi da yace aljanna tana da begen mutane guda hudu daga ciki sai yace wanda yake yawan ciyar da abinci kada ka yawan zaman ana zaman lafiya kawai ka dawa tuwon kirki a gidan ka kai wa mutane bayan Allah su ci to kuma ma girman kai kuma ha to sai mu je babun iza nasaha abdu li sayyidihi idan bawa yayi mama na nasaha mi zan fasa dole iza nasaha abdu li sayyidi yayi mi nasiha mai nasiha tunatarwa kalmatin nasiha tana zawa a tunatarwa kuma tana zawa a kan ka ɗauki responsibilitan da aka tura ma ta kan mutum ka ba shi haƙe shi kamar tsakanin mai hidima da mai gidan shi in aka ce izana sahal izana sahal abu sai ne idan bawa ya yi nasiha ga shugaban shi ko kuma idan mai gida ya yi nasiha ga shugaban shi ba nasiha ba yake ni nan ta baki daga yawon abu ce mai sa kai kaza ita ba tana zuwa amma da abin da yake ni abin da yake tsakankanin kai da shi na haƙƙi ka kiyaye haƙƙi da yake kan mai gidanka duka gaba daya ka kiyaye shi ne siya ai can kuma hadisi na addinu addinu to sai ce to sai ce lillahi to nan me yake ni addini nasiha ne muka ce gawa ai ce ga Allah to ya ne ke ni kenan kalmar nasiha ga Allah ai ba Allah ba zaka wani abu kenan ka kiyaye ka kiyaye dokokin Allah da suke kanka kuma yace ni gaba kai manzo kuma me da sai da yake ne ana ka bi kai mi ka bai biyayya ta'atu fi ma'amara sai yace shuwa da musulmi da musulmi gaba ɗaya kenan duka wani haƙƙi mai haƙƙi akan ka kiyaye na shi da ke ni da siya mun gane kalmar nasiha nan ko kenan nasiha nan ya tashi da abin da Allah ya ɗora ma na yauni a kan mai gidan naka shi ne da siyar da yake dina sai ya ce ko lokaci ne to kanta قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه له أجره مرتين to wannan ruwa da zama karanta ita ma ruwa ya ce baicin ta zo nan adabin mufrad kuma a can jami'i sai buhari ya fito ta a can babban littafin nashi kuma baicin wannan muslim ya fito ta kenan ruwa ya ce mutafikun alaiha wa ta zo shehani suka fito ta kuma ta zo ga tana adabin mufrad shine ce hadasana isma'il qala hadasana malikun an nafi an abdullahi bin umar abdullahi bin umar shine dan umar da hada ko yace annabi rasul sallallahu alaihi wasallama kala annabi sallallahu alaihi wasallama yace innal abda shi ba iza nasaha idan yayi iza nasaha li sayyidi idan idan yayi nasiha ga shugaban shi me barbara idan yayi nasiha ga mai gidan shi muka ce nasiha me ke ni ka kiyaye dokokin haƙƙin da suke a kanka a bisa gare shi kenan mai dokokin rike mai kakka mai ka rike mai amana kakka mai saba rike mai amana ta kwadi da ta aiki kakka zama to kana baza asirin shi kai ne duro ba shi da abin da ai kana cewa mai gida ya kaza kenan baka rike mai amana ba ai kana samun irin wannan wanda baki shi bai haina gida ko duk abin da aka yi irin bulaguro aka yi dogon bulaguro na mai gida siya zo ya baza to kenan da saha nan ka kiyaye haƙƙin shi duk wani haƙƙi da yake kanka na shi ne ka kiyaye shi ne ce innal abdu shi bawa ko ko mai ma hidima idza la sahali sayyidihi idan yayin nasiha yayi tsaye kare duk haƙoƙi da suke kan shi akan mai gidan shi wa ahsana ibadata rabbihi kuma ya kyautata ibada ubangiji shi ma ma'anar kyautata ibada ubangiji shi kyautata ibada ubangiji shi yana abubuwa ne karkashin ta guda biyu shine al-ikhlas wa mutaba'at rasul sallallahu alaihi wasallam kana ka ce ka kyautata ibada kenan abin da ake ni kai ibada da ikhlas kai ibada ga Allah shi daya kuma akan ikhlas kuma kalkashin koyarwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wa ahsana ibadati rabbih ya kyautata ibadai ubangijin shi kyautata ibadan ubangiji tana da sharaɗai guda biyu sharaɗan guda biyu su ne ta farko ikhlasi na biyu kuma mutaba'atul rasul kai abin da ikhlasi dan Allah ka bautawa kuma shi daya kuma kai kalkashin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce lahu ajruhu marrataini za a bashi ladan shi lahu ajruhu marrataini bai gani za ba shi lada so biyu gaban a bashi ɗaya ba shi ne haka ake ne ke ne da alkur'ani da hadisai da kawai da dama zaga ana fana ajar goma da tsaye ne ana ajar goma da tsaye miki da ajar goma da tsaye kamar abin da za a baka ba za a baka lada ne wasu tsota za a baka lada ne a ba za a baka lada ne ba za a limka masu biyu kamar abin da ake baka in lada goma ne sai ya multiply part day kenan in goma ne za a baka sai goma in ishirin ne za a sai goma shi ne a alkurani ya yi da kuwa da dama a shirar goma da ɗaya misali a can cikin mata annabi fada a jira cikin mata annabi cikin suwidi ya yi wani littafi wanda ake ce mai madala albadare ne na ga madala albadare ya zano duka wannan wanda a musulunci suna da aya da hadisi saka a jihar goma da ɗaya zaba lada lada guda biyu su wajen talatin da littafi kadiba zai gansu ya zaɓo su kamar ya cicciro cancan da alkur'ani ga sunna da ya cicciro duk wanda nassi ya zo a kan lagu ajarku malakai ne su wajen talatin ne ya waye ya yi ta yi sami madalawar badare ne ina ga fi asahabar da zina madalawar badare su ta yana gani ba can zaga duka ga hadisi ga qur'ani duk wanda za a ba lada guda biyu biyu a aiki wani irin aiki ne ya yi tattara su duka a wannan littafi yana abin da yake daidai abin da za a baka na lada za a yi mai za a limuka shi gida shi ne a jihar goma da ɗaya kenan sai lokacin kuwa shi wani dogon ya yi dogon ruwa ya ne wannan to kenan ganin zan mu tashi daga wannan inda al'abda shi bawa baka ce in yayi yi tsaye da abubuwan da mai gidan shi sa shi ya kyautata ibada za a ba shi ladan shi guda biyu kyautata ibada muka ce sharɗanta guda nawa guda biyu shi ne al'ihilasu wa mutafa asin nabi sallallahu alaihi wa sallama sai mu tashi satin gaban dare da lafiya hadisi na 203 a cikin babe na 103 da fata abinda muka karanta Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka